بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي حلرا ونمجلسي من البركة da muke karatu a cikin littafin asba'ul musallin littafi wallafar a sheikh muhammad siddiq al-mushawi rahmatullahi ta'ala alaihi karatun da muke gabatarwa a duk almuru na litinin a wannan masallaci na Uthman ibn Affana radiyallahu anhu da ke nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya. Yau muna almuru na 23 ga watan Shawwal hijira alif da dari hudu da arba'in da shida wadda kuma ya dace da ishirin da ɗaya ga watan Afrilu watan hudu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar kuma shine majalisinmu na farko bayan dawowarmu daga hutun azumin watan Ramadan na wannan shekara mai albarka. Yadda Allah za mu tashi a faɗin malam akhta'uhum fi nawaqidil wudu. Akhta'uhum fi nawaqidil wudu. Wato kurakuran da masu sallah suke tafkawa a cikin abubuwan da suke warware alwala abubuwan da suke warware alwala awwalan malam yace abu na farko akhta'u la khilafa fiha mu'tamadu kurakuran da babu sabani a cikin su sabanin da za a dogara da shi wato idan akwai sabanin ma to sabanin ba shi da wani muhimmanci bai kai a dogara da shi har a irga shi sabani ba shine abin da yake nufi da la khilafa mu'tamadu babu sabanin da ya kai a dogara da shi ko da akwai ma kuskure na farko khurujud dami fitan jini kun sani abin da ya gabata a iliminku daga cikin babubuka da suke da alaka da kitabul wudu littafin alwala a littattafan hadisi da fiqhu akwai babi su kutum da yake magana akan nawaqidul wudu abubuwan da suke warware alwala abubuwan da suke warware alwala wanda ya hada da tsari da bayan gida wannan a farko-farko ke su ne a kan gaba irin su fitan mazi da kuma a zo ana ambaton bacci sauran abubuwan da suke karya alwala to kamar yadda malam mai ashimawi ya kasa su biyu ya ce ahadathun wa asbabu ko asbabun wa ahadathun wasu sabubba ne wasu kuma karuruwa ne idan kai nisa a karatu za ka samu kuma akwai ma laisa bi sababin wala hadasi akwai abin da ba sababi ba ne ba kuma hadasi ba ne kuma yana karya alwala kamar ridda da haka a babin abubuwan da suke karya alwala akwai abubuwan da saɓani aka yi suna karya alwalar ko ba sa karyawa sai dai idan kana karatun abin a wata mazhaba daga cikin mazahib to ka iya karantawa gwargwadon abinda wannan mazhaba ta irga shi a matsayin naqis a matsayin mai warware alwala ka ɗauke shi a haka gwargwadon iliminka yayin da karatunka in yi faɗi to za ka tadda cewa wata mazhabar kuma ba ta irga shi ba ta ɗauki wannan abun a matsayin abin da yake warware alwala ba an gane ko kamar cin naman raƙumi daga cin naman raƙumi idan ka karanta abubuwan da suke warware alwala a mazhabar malikiya babu cin naman raƙumi amma in ta karanta abubuwan da suke warware alwala a mazhabar hambaliya za ga akwai cin naman raƙumi kawai ka ci naman raƙumi sawa'un an soya shi ko dafawa aka yi ko gasawa aka yi bayan ka yi alwala ko kana da alwalarka sai ka ci ka ci tsirar raƙumi a mazhabar hambaliya to za ka sake alwala ta kare a mazhabar malikiya alwalarka ba ta kare ba kaga in gwargwadon iliminka mazhabar malikiya ne ba za ka san ma da zancen ba idan karatunka kuma ya nisa to za ka iso zancen shi ne yanzu malam sai inda littafin yana magana ne akan kurakurai kuma muna magana akan alwala to malam sai ya shigo magana akan abubuwan da suke karya alwala akwai kamar yadda malam ya saba tun daga farkon littafi akwai kurakurai waɗanda babu saɓani cewa kuskure kawai mutane ne suka ɗauki abun da tsanani ko suka yi wa abin gurguwar fahimta da ka amma a wajen malamai babu saɓani cewa wannan abin kuskure akwai abin da kuma akwai saɓani tsakanin malamai cewa kuskure ne ko ba kuskure ba ne haka malam ya saba yanzu a nan ma abubuwan da suke warware alwala kurakuran da ake tafkawa a cikinsu malam zai fara magana akan waɗanda babu saɓani amma ba wai babu saɓani kwata-kwata ba a babu saɓanin da ya kai a dogara da shi a irga shi saɓani daga ciki akwai kurojin dani fitar jini malam ya ce iya ce kana da kafirun minal musallina ƙudiri ko fahimtar da yawa daga cikin masallata anna kurujar dani minal juruhi wal hijamati cewa fitar jini fitar jini minal juruhi daga raunuka mutum ya yi rauni jini ya fita masa wal hijamati ko kuma sanadin ƙaho malam yayi baka yace a tashrir duk wani tsago a tashrir tsago ko balle balle duk yana shiga cikin ma'anar ƙaho sai malam ya yi bayanin me ake nufi da da hijama ko at-tashriqu nan ma yayi baka yace tariqatun lil ilaji wata hanya ce ta yin magani hiya akhdhu ad-dami min al-jabhati war-ra's wal-unuq ita ce wato daukan jini ko cire jini daga goshi ko kai ko wuya shi laraba suke cewa suke cewa at-tashriq al-hijama bi sifa bi sifa amma wato hanya ce ta fitar da jini daga jikin ɗan adam domin neman lafiya sawa'un a goshi ne ko a kai ne ko a wuya ne wannan shine wurin da aka saba shine wurin da aka ko aka ya fi zama galibi ake yin kafo a wajen amma in ta kama a yi a wani waje ba wannan ba kamar baya kamar kafa kamar mara kamar ƙirji duka dai ma'anar ɗaya ne zancen da muke shine da yawa daga cikin masallata malam ya ce sun ƙudiri cewa fitar jini ta hanyar ƙaho warri'afi ko ta hanyar haɓo shine arri'af shine malam yayi baka yace khurujud dami min al-anfi shine fitar jini ta hanci malam yace wa ghairi zalika da makamancin haka ko fitar ciyo ko fitar kaho ko fitar haɓo da ya ce wa gairi dalika ko wata fitar daban wadda ta sha bamban da fitar ciyo ko ta sha bamban da fitar ƙaho ko fitar haɓo kamar fitarwa da allura kamar fitarwa da allura wajen ba da jini shi mutum ya iya bayan ya yi alwala ya je ya ba da jini a sa allura a jajin nan ma jinin ya fita aiki da malam ya ce wa gari zalika tunda bai kawo ɗaukan jinin ba sai ce wa gari zalika to shi ma zai shiga ciki da wani haka kamar ba da jini min ghairi makhrajil mu'tad ba ta mafitarsa da aka saba ba ba ta mafitar jini da ya saba ba me malam yake nufi da mafitar jini da aka saba shine farjin mata farjin mata mafitar jini ne wanda aka saba jini yana fita ta wajen to kaga wannan babu sabani cewa wannan jini idan ya fita alwala ta kare to ba wannan magana ake ba shi yasa yace min ghairil makhraj al mu'tad amma fa ba ta mafitar da aka saba ba amma ba a saba fiska ta fidda jini ba hannu ya fidda jini ba kafa ta fidda jini ba a saba ba sai dai in wani abu ne ya faru to duk jinin da ya fita ba ta gurin da aka saba ɗin ba ta ko'ina ne ko ta kunne jini ya gangaro ko ta ido jini ya gangaro ya zama ya fita ba ta gurin da aka saba ba to da yawa daga cikin mutane malam ya ce masallata suna raya cewa fitar irin wannan jinin yanqudul wudu'a wai yana karya alwala wa minhum man yufarriqu baina qalilid dami wa kathirihi mala yace cikin su kuma akwai wanda yake bambanta tsakanin jini kadan din da mai yawan sa wanda yake bambanta tsakanin kadan dinsa da mai yawan sa wa huwa khata'un bayyinun Mara ya ce kuma kuskure ne bayyananne. Ɗaukan wannan a matsayin ilimi, ɗaukan wannan a matsayin fahimta, cewa fitar jini ta wani wuri ba irin jinin mata ba, yana karya alwala ta ko'ina ne, Malam ya ce wannan fahimta kuskure ce bayyananniya. har ma da waɗanda suke ganin a'a inda yawa ne ta karye in kaɗan ne ba ta karye ba ya haɗa haddasu bi annal athara sahiha malai yace domin rawaitattun athar wato dalilai da aka rawaito kama daga hadisai zuwa abin da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai ingantattu تثبت أن كثير الدم وقليله لا ينقض الوضوء suna tabbatar mana da cewa jini kaɗan da jini mai yawa ba ya karya alwala abin da aka rawaito mana daga sahabbai da abin da aka rawaito mana daga tabi'ai daga magabata wanda ya tabbata yana nuna mana cewa fitar jini ko kaɗan ne ko da yawa ne baya karya alwala ga mai alwala mala yace wa qad tawatarat al akhbar ala anna al muhajirin kanu yadhuquna alama al jirahat fala yastati ahad an yamna'a sayalan ad dami an yamna'a sayalan ad dami min jirahatihi wa annahum kanu yusalluna ala halihim ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بإعادة وضوئهم للصلاة من أجل ذلك عليه وقد تواترت الأخبار حديثي سنزو ما سيوان قد عدد من يوى سنزو رتتو على أن المجاهدين أكن شوى صحابي ما سجهادي kanu ya zuƙuna alamar jirahati sun kasance suna ɗanɗanan raɗaɗin raunuka fala yastati wa ahadun an yamna a sayalana dami min jirahati ba wani a cikinsu wadda yake iya an yamna a sayalana dami ya hana gudana jini min jirahatihi daga raunukansa masu zuwa wajen jihadi ya tabbata ta hanyoyi barkate rututu cewa suna yin raunuka rauni a hannu rauni a fiska rauni a jiki rauni a ƙafa jini yana ɓuɓɓula jini yana ɓuɓɓuga da yawan gaske kuma mai irin wannan ma'abocin wannan jini ba shi da ikon ma da zai iya tsayar da wannan jinin suna jin raɗaɗi sannan jini yana fita ba su da ikon hana gudanar wannan jinin wa annahum kanu yusalluna ala halihi kuma ya tabbata cewa suna yin sallar a wannan hali da suka samu kansu walam yunqal an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mala yake ba a cirato ba ba a rawaito ba daga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annahu amarahum bi i'adati wudu'ihim lis salati min ajali zalika cewa ya umarce su da maimaita alwala da maimaita alwalar yin sallah a dalilin haka yana raye a zamaninsa sun yi yaƙi sun yi raunuka da wannan raunin nasu za su yi alwala su yi sallah ko suna da alwalar za su yi raunin kuma su yi sallah kuma ba a rawaito cewa ya umarce su da su sake alwala saboda fitar jini ba kuma ko da a ce jinin larura ne to da a iya cewa idan aka yi alwala an yi sallah to sai a baka hukuncin mai salis mai ciwon yoyo don haka idan ka zo yin wata sallar sai ka sake wata alwalar amma sai ba a samu cewa annabi alaihi salatu wassalam ya musu umarni da sake alwala ba don yin wata sallah a nan gaba cewa wacce wacce suka yi sallah da ita ta karye saboda larurarsu ta yawan fitan jini yanzu in za su sake sallah sai sun sake alwala ba a samu wannan ba وعن الحسن رضي الله عنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحته ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ما لينشي وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يصعب أن يجري دما قال الحسن بن علي رضي الله عنه حسن أنجدا سيدنا علي أمير المؤمنين الله يكاري يدعى قريش قال يتي ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim musulmai ba su gushe ba suna yin sallah a cikin raunukansu wato a cikin jini da raɗaɗin raunukansu ba su gushe ba suna sallah a haka wannan yake nuna cewa kenan ana iya sallah ko jini baya baya karya alwala wannan wannan asari da aka rawaito daga Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yana cikin Sahihul Bukhari Bukhari ya kawo shi amma ta'alikan ta'alikan a irin a irin tsarin al-Imam al-Bukhari yakan kawo waɗansu riwayoyi ta'aliqan ga waɗanda suka suka san ilimin hadisi su san me ake nufi da wannan usulubi na al-Imam al-Bukhari ya sha bamban da asalin hadisin da ya kawo shi da cikakkiyar riwaya cikakken isnadin an gane ko anan Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a Kitabul Wudu a littafin alwala kuma ya kawo shi a babu man la yaral wudu'a illa min al-makhrajain al-qubul wa dubul babi don nuna wato wanda baya ganin sake baya ganin sake alwala sai don abin da ya fita kadai daga kafan nan guda biyu, alƙubul wa dubur. Ƙarƙashin wannan ya kawo wannan wannan asari na Alhassan. Inan abin da Al'imamu Bukari yake nufi a nan, a fiƙuhunsa shi ne wannan abin da Hassan ya faɗa cewa ma zal muslimu na yusallu na fi jirahatihim musulmai ba su bushe ba suna yin sallah a cikin raunukansu kenan yana da fahimtar fitar jini ta wani wuri ba ta hanyar da aka saba ba kamar jinin mata fitar jini ta wani wuri baya karya alwala shi ma bukari kenan ya kawo hadisin ne don tabbatar da haka kuma alama ce da ke nuna shi ma fahimtar ta kenan musulmai ba su gushe ba suna yin sallar su a haka a cikin raunukan su kaga wannan zahirinsa saƙon da yake nuna maka shine jini baya hana baya hana yin sallah jini musamman na rauni wanda ya zame wa mai sallah alaƙaƙai to baya hana shi yin sallah tare da cewa jinin nan najasa ne amma tun da yana fita ba yadda aka iya da shi ba zai yiwu a kawar da shi ba sai dai in sallar ce ba za a yi ba to sai a haƙura a yi sallar a haka ba za a haƙura da yin sallah ba sai dai a haƙura a yi ta da wannan jinin to zahirin hadisin yana nuna cewa jinin da ya riga ya zama dole ga mai shi to ba zai hana shi yin sallah ba amma kuma ta fiskar fikhun al-Imam al-Bukhari abin da yake nufi da hadisin a wajen shine kenan idan har za a iya yin sallah a cikin jini to kenan fitar jini baya kare alwala kuma inda yana kare alwala to da alwalar ma bata yi balle ai sallah malam yace wa salla umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa jurhuhu yat'ubu daman ay yajri amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yayi sallah wa jurhuhu yat'ubu yatsubu dama rauninsa rauninsa yana fitar da jini lokacin da aka soke shi ya yi kwanaki kafin ya rasu yana jinya kuma ya yi ta yin sallah da wannan jinyar tasa jini yana fita da na cewa inda a ce fitar jini na karya alwala to shi ma da alwalarsa bata zauna ba amma tun da yake sallah da haka yana nuna kenan fitar jini baya karya baya karya alwala wa qala ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi ta'ala alai yace waddamu wal qai'u wa ghayruhuma min an-najasat al-kharija min ghairi al-makhraj al-mu'tad la tanqudu al-wudu'a walau kathurat وهو مذهب مالك والشافعي ابن تيميه yace da jini da amai wa ghayruhuma da makamantansu minan najasat al-kharija min ghayr al-makhraj al-mu'tad daga cikin najasosi da suke fita ba ta ba ta mafita da aka saba ba sauran najasa da suke fita ba ta mafita da aka saba ba la tanqudul wudu'a to ba sa karya alwala idan mutum yayi amai wa in kana amai najasa ne amma fitar amai ta baki ba zai karya alwala ba idan jini ya fita ba ta al'aura ba ba zai karya alwala ba walau kasurat kuma koda a ce ya yawaita baya karya alwala wa huwa mazhabu malikin malam yace kuma hakan shine mazhabar malikiya shine mazhabar imamu malik wa shafi'i kuma shine mazhabar imamu shafi'i cewa fitar jini ta wani wuri baya karya alwala haka yin amai baya karya alwala kamar yadda duk dukkan ma'anan mushedu ne a mazhabar malikiya baya daga cikin abubuwan da suke karya alwala fitar jini baya daga cikin abubuwan da suke karya alwala yin amai ga wanda ya karanci nawaqidul wudu a malikiya an fahimta don haka a takaitan takaitawa wannan gaba da malam yayin magana akanta tana isar da sakon cewa wanda yayi alwala sai yayi rauni jini ya fito masa ko a kafarsa ko a hannunsa ko a kansa to wannan fitar jinin bai karya masa alwala ba ko da an je asibiti an gyara an ɗaure an yi komai to in yana da alwala zai yi sallarsa ba sai ya sake alwala ba fitar jinin ba zai karya alwala ba sai dai kaɗai jinin da ya fita daga farjin mace kamar yadda aka saba to irin wannan jini yana karya alwala na biyu lamsul mar'ati kuskure na biyu wanda saɓaninsa ba shi da tasiri mai yawa ba wai babu saɓanin ba ne saɓanin baya da tasiri mai yawa lamsul mar'ati taɓa mace taɓa mace lamsu taɓawa da hannu taɓa mace da hannu shin yana karya alwala ko baya karya alwala shi kuma wanda ya karatu a mazhabar malikiya musamman littafin ashmawi zai ga yadda malam mai ashmawi ya ambaci cewa walamsul mar'ati da taba mace yana karya alwala to amma kuma sai ya ce wa huwa ala arba'ati aqsami amma taɓa macen ya kasu kashi kashi hudu sai kawo bayanan in kasa da lazzata walam yajidha aw wajadaha walam yaqsidha aw aw aw qasadaha wa wajadaha aw lam yaqsidha wa lam yajidha kowanne sai ya bashi hukuncinsa wanda ya nufin jin daɗi kuma ya samu jin daɗin wanda ya nufin jin daɗin kuma bai samu jin daɗin ba wanda ya samu jin daɗin kuma bai yi nufin jin daɗin ba wanda bai yi nufin jin daɗin ba kuma bai samu jin daɗin ba وانتشر القول بنقض الوضوء عند لمس المرأة بين المسلمين وخاصة العوام منهم ما لن يتي وانتشر القول بنقض الوضوء واتو مغنغنو نا وروري ور الولاء inda lamfil mar'ati yayin taba mace intashara ya yadu bainal muslimina tsakanin musulmai maganganu sun yadu tsakanin musulmai dangane da warwarewar alwala don taba mace wa khasatan lil awam Allah yace musamman ma waɗanda ba su karatu ba musamman ma zaune gari banza waɗanda ba su karatu ba minhu daga cikin musulman wa qala ibn taymiyyah ma mukhtasaruhu shaykhul islam ibn taymiyyah ya faɗa maganar da a takaitanta للفقهاء للفقهاء في لمس المرأة ثلاثة أقوال شيخ الإسلام يتي malaman fiqhu a maganar taɓa mace suna da zantuka kala uku mabambanta iri uku al'awwal zance na farko annahu yanqudu cewa alwala tana warwarewa sawa'un kana bi shahwatin am la wa huwa qawlu shafi'i kuma duk ɗaya ne ko da sha'awa aka taɓa ko ba da sha'awa ba taɓa mace kamar taɓa kofin nan haka alwala ta kare ko da sha'awa ko ba sha'awa wa huwa qawlu shafi'i wannan kuma shine ra'ayin al-imam shafi'i haka in yana da alwala da ya taɓa mace ta kare a gane ko yasa ana ba mu labari da magidanta idan sun kawo cefane gida, to matar gidan da faifai take karɓa. Idan mai gida ya kawo cefane, leda ya zo da ita, to amma faifai za ta ɗauko sai ɗora a kan faifai, sai ta karɓa, saboda karma wajen miƙa ledar ya tsasta ta taɓa ya tsasta. Kaga ba malikiyar ma suke ba shafi'iya suke ce. Tunda shafi'iya ne ba su yi wani ƙarin bayani ba, ba wani zancen maganar sha'awa a ciki, kawai in dai fata ta taɓa fata, to kawai alwala ta kai. Asani na biyu, layan ƙudu mutlaƙan wa huwa ƙaulu abi hanifa. Akwai zancen, akwai ra'ayin cewa alwala ba ta warwarewa don taɓa mace, mutlaƙan take ba ƙaidi, kwata-kwata. sawa'un akwai sha'awa ko ba sha'awa ko ya ji sha'awa da ya taba ta ko bai ji sha'awa ba ba ta karye ba a wajen Abu Hanifa ta mazhabar Abu Hanifa kuma take ba ta karye ba asalis ra'ayi na uku at-tafsilu bambantawa fa in kana bi shahwatin naqada idan da sha'awa ne alwala ta kare wa in lam yakun bi shahwatin lam yanku idan kuma ba da sha'awa ba ce to alwala ba ta kare ba wannan kuma ita ce mazhabar in da sha'awa ne ta kare in ba da sha'awa ba ce ba ta kare ba malikiya ra'ayin Imam Malik. Wannan shi ne ra'ayin Imam Malik. Malam ya ce, Walaisa fil mas'alati qawlun mutawajjahun illa hada al-qawlu aw alladhi qablahu. Ibn Taymiyyah ya ce, a cikin waɗannan ra'ayoyi guda uku, da masu cewa ta karye mutlaqan ko da sha'awa ko babu sha'awa da masu cewa bata karye ba mutlaqan ko da sha'awa ko ba sha'awa da masu bambantawa inda sha'awa ta karye in ba sha'awa bata karye ba ibn taymiya yace waɗannan zantuka guda uku gaba ɗaya babu wani wani zance mutawajjahun wanda yake da fiska mai kan gado illa hadal qawl aw alladhi qablahu illa hadal qawl sai dai wannan magana ta ƙarshe aw alladhi qablahu ko kuma wanda yake kafin sa kaga kenan zan ra'ayoyi guda biyu suna da dama dama akwai ɗaya da kwata-kwata ibnu taymiya yana cewa ba shi da kan gado ma wannan ra'ayi wanne kenan na farko ra'ayin shafi'i wanda yace me wanda yace ta kare ta taba kai ta kare ko da sha'awa ko ba sha'awa ta kare yace zancen da yake da kan gado yake da fiska yace baya na ƙarshe wanda ya bambanta yace inda sha'awa ta kare in ba sha'awa ba ta karye ba ai kun gonan zai dan kama abu na ko na an ce inda sha'awa kaga an shiga wani abu daban yace sai kuma wanda yake kafin sa wanda yake kafin sa kuma shine wanda yace kwata kwata bata karye ba ko da sha'awa ko ba sha'awa yace to wannan ma yana da kan gado shi kuma ta wata fuska zai zama yana da kan gado shi wanda aka ce inda sha'awa ta kare in ba sha'awa ta kare za mu ce yana da kan gado saboda mai saboda in an yi magana sha'awa kam ya za a gwama tsakanin alwala da sha'awa in alwala dai sallah za a tafi ko ba ka ba don aka ce ta kare ba za a yi mamaki ba shi kuma wancan ra'ayin Abu Hanifa da yace wata karye ba kwata kwata Ibn Taymiyyah yace shi ma yana da kan gado to shi kuma ta wace fuska yake da kan gado sai ce ah to menene alakar jin sha'awa da kaiwar me ya fita sai aka yi wani abu ya fita da zarar zuciyarka ta ji sha'awa sai alwala ta karye me haɗin biri da gada ai an saba alwala kan tana karewa ne da fitar abu to sha'awa fita take in dai ba wani abu ne ya fita sanadin sha'awar ba shi kuma an yi magana a kansa a wajen abubuwan da suke fita kawai jin sha'awar a rai ta karya alwala don haka da yace ba ta karye ba kwata-kwata shi ma zancensa akwai kan gado sai yace fa amma ta'liqun naqdi bi mujarradin lamsi amma rataya warware alwala da zallan taɓa mace kamar yadda yake a ra'ayin shafi rataya warware alwala alwala bi mujarradin lamsi da kawai zallan taɓa jikin mace ko da sha'awa ko ba sha'awa a ce ta karye fa hadha khilaful usuli wannan kan ya saɓawa usul wato ya saɓawa ginshiƙan da shari'ar musulunci ta gina akan wa khilafu ijma'i sahaba kuma ya saba wa ijma'in sahabbai domin sahabbai sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana alwala da alwalarsa kafin ya fita masallaci zai yi sumbaci mata daga cikin matansa kuma ya tafi masallacin ba tare da ya sake alwala ba sahabbai suna sanar da wannan kuma ba wanda shine ilimin su haka in dai har akwai hadisi da ya tabbatar da haka kaga wanda zai zo ya ce in an taba mace alwala ta karye to kaga aiki ya saba wa abin da sahabbai suka sani wa khilaful athar sannan ya saba wa abin da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai وليس مع قائله نص ولا قياس kuma mai wannan ra'ayi babu wani dalili tare da shi shine nafsu ba aya ba hadisi haka ake bada a cikin gari ba aya ba hadisi wala qiyasu kuma babu wani qiyasi babu wani hukunci ma da za a iya raba shi da shi dan sun yi kama a ba shi hukuncin sa فإن كان اللمس في قوله تعالى أو لامستم النساء أما idan wannan tabawa a cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki da yace aula mastumun nisa'a ko kun taɓa mata idza urida bihi lamsu bil yadi idan ana nufin taɓawa ne da hannu wal qubla da kis sumbata wa nahwi dhalika da kuma makamancin haka kama qalahu ibnu umar radiyallahu anhuma kamar yadda shine ra'ayin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wa ghayruhu da ma waninsa faqad ulima annahu haythu dhukira mithlu zalika ko ai an riga da an san cewa duk lokacin da aka ambaci maganar taba mace fil kitabi was sunna a cikin alqur'ani da sunna فإنما يراد به ما كان لشهوة فأنا نفن تقاوان دي كسنتي تدليل شعوة idan an yi magana taɓa mace aka rataye hukunci a jikinsa alkur'ani ko sunna to fa ana nufin taɓawa ne na sha'awa in ba haka ba ai sai a ce da taɓa dutse da taɓa kango ko da taɓa bishiya amma sai aka ce taɓa mace me yasa aka ce mace ba ce bishiya ba me yasa aka ce mace ba ce dutse ba saboda ita mahallin jin daɗi kenan taɓawan na jin daɗi in an mata taɓawa irin taɓawan bishiya to to kamar an taɓa bishiya ne in an mata taɓawa irin na dutse kamar an taɓa dutse ne an gane ko malam da ya ambaci faɗin Allah maɗaukacin sarki aula masu mun nisa'a sai nake so ku fahimci abin da ya kawo saɓana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan siffar alwala a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين wannan gabar ita ta karantar da mu yadda ake alwala a alkur'ananci sai Allah madaukakin sarki sai kuma yayi magana akan warwarewar sarki wa in kuntum junuban fatahharu idan kuma janaba ce da ku to ku yi wanka domin abin da ake nufi da fatahharu a nan kenan ku tsarkaka ma'ana ku yi wanka wa in kuntum marda aw ala safari idan kuma ba ku da lafiya ko kuna kan hanyar tafiya magana ake ta wanka da alwala an zayyana alwala yanzu an ambaci wanka wanda alwalarsa ta karye zai yi sallah ya yi alwala wanda wankansa ya karye shi kuma ya yi wanka to yanzu sai Allah maɗaukacin sarki sai ya magana akan masu uzuri wa in kuntum marda in kun kasance ba ku da lafiya kuma ga alwala a kanku ko kuma ga wanka a kanku au ala safarin ko kuma kun kasance akan hanyar tafiya kuma ga alwala a kanku za ku yi sallah ga wanka a kanku za ku yi sallah wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko kuma waninku ya zakke wa bayan gida ya je shi yayi bayan gida shine anan malaman tafsiri suka ce aw dinnan bi ma'ana wa wa domin marda أو على سفر أذر جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء شيكما كري كري معنى ذن شن شيني idan kun kasance ba ku da lafiya ko kuna kan hanya waja'a ahadun minkum min al-gha'ib kuma wani daga cikin ku ya zace ya zace wa bayan gida ah alwalarsa ta mai ka kare ka kasance baka da lafiya ko kana kan hanyar tafiya amma kuma ka je ka tsuguna ka yi bayan gida alwalata ta kare aula mastumun nisa'a ko kun taba mata ko kun taba mata nan kuma me ya kare idan ka karanci yadda ayar ta tafo a nan za ka fahimci wanka ake nufi an yi maganar alwala sai aka ce in kun kasance da janaba ku yi wanka sai aka ce amma in kuna halin tafiya ko ba ku da lafiya kuma kun yi bayan gida alwala ta kare aula masu nisa ko kun taɓa mata wanka ya kare falam tajidu ma'an kuma ba ku samu ruwan wanka ko ruwan alwala ba fatayamma Musa idan tsayiban to taimama kuma an gane to jamhurin malamai sai suka ɗauki wannan ayar aula masumun nisa'a ko kun taɓa mata sai suka ɗauke ta a matsayin taɓawa da hannu idan ko taɓawa da hannu ne to kenan ba maganar wanka ba ne maganar alwala ne maganar alwala ne to idan mun ɗauke shi ma akan batun alwalan ne shi ne yanzu malam zaton da yake ibn tamiyyar zaton da yake kenan mu ɗauka cewa maganar taɓawan ba taɓawar janaba ba ne taɓawa ce kawai ta taɓa jiki da hannu sai zaton da malam yake to idan ma an ce tabawa da hannu ake nufi ba jima'i ake nufi ba to tabawa da hannun ma ya kamata a ce yana da alaka ne da jin daɗi domin duk yadda aka yi maganar taɓa mace a alƙur'ani ko a sunna kuma aka jingina masa wani hukunci to fa ana nufin taɓawa ne na jin daɗi ba taɓawa irin taɓawan bishiya ko irin taɓawan dutse ba ko irin taɓawar waya ne zancen da malam yake Saka idan an ɗauko hukuncin taɓa mace daga wannan ayar ne to ya kamata a ce taɓawan na jin daɗi ne. Shi sa malam ya ce a Ibn Taymiyyah ya ce waɗanda suka tafi akan cewa taɓawan inna taɓawan idan na jin daɗi ne alwala ta karye in ba na jin daɗi ba ne alwala ba ta karye ba zancensu yana da kan gado me yasa saboda in mun ɗauki ayan nan a matsayin taɓawa ne to fa kai ma ka san ana nufin taɓawa ne na jin daɗi. Wannan wani abu ne da ba zai faku, ba zai ɓoyewa fahimtar duk wani mai basira ba. Sannan me yasa malam ya ce ɗayan zancen ma yana da kan gado, wani zance? Ra'ayin Abu Hanifa cewa kwata-kwata taɓa mata baya mai karya alwala. shi kuma ta yaya zama yana da kan gado akan a cikin wannan aya shine idan muka fahimci la maktumun nisaa yana maganar yana maganar wanka ne ba alwala ba idan muka fahimci aula maktumun nisaa ko kun taba mata yana maganar jima'i ne maganar wanka ne ba maganar alwala ba to shikenan sai zama kwata kwata ma ayar wannan wurin ba ma yana magana akan taba jikin mace bane da haka ta wannan fuskar sai zama maganar Abu Hanifa ita ma tana da kan gado idan wannan aya ce hujja sai a ce ai wannan ayar kwata kwata ba ma tana magana akan taba jikin mace ba tana magana akan jima'i da haka wanda yake taba jikin mace baya kare alwala ko da sha'awa ne ko ba sha'awa ne zancen sai na da kan gado wanda kuma yake taba jikin mace yana kare alwala inda sha'awa ne baya karyawa in ba sha'awa yana da kan gado idan muka fassara gurin a matsayin tabawa da hannu wanda kuma zancensa ba shi da kan gado ba shi da gurbi a nan shi ne wanda ya ce taɓawa ko da sha'awa ko ba sha'awa yana karya alwala to da sai taɓa bishiya ma ya karya alwala zancen ya fito baraka da fito malam ya ce mislu qawlihi ta'ala fi ayatil i'tikaf ai kamar faɗin Allah ne madaukakin sarki a cikin ayar i'tikafi ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد Allah ya ce, Wala tu ba shi ruhunna, kar ku rungume su, susuwa, matanku, wa an tum'akifu na fil masajidi alhalin kuna itikafi a masallatai. Alhalin kuna itikafi a masallatai. Da aka ce, kar ku rungume su alhalin kuna itikafi a masallatai, malam yace wa mubasharatul mu'takifi li ghairi shahwatin la la tahrumu alayhi rungumar mai itikafi ga matarsa li ghairi shahwatin ba na sha'awa ba la tahrumu alayhi wannan rungumar ba ta haramta a gare shi ba ba ta haramta a gare shi ba yana itikafi matar ta dawo daga umara ko ba haka ba ta dawo daga umara ta zo ta aka ce yana itikafi ta zo gaishe shi yana ganin ta kawai oyoyo kaga ba magana sha'awa ba ne wannan oyoyo ne to yanzu kai tsakaninka da Allah dan kai mai fatawa ne sai ka ce itikafin kai a kari ne an ce wala tu bashi ruhun eh irin wannan Allah yake nufi kai ma za ka ce ba haka Allah yake nufi ba wannan yake nufi maganar rungumar mace an ce rungumar mace an ce an ce rungumar mace to ka san irin rungumar da ake nufi to kamar haka ne taba mace in dai an jingina runguma ko taɓawa da mace to dole ka ƙayyade shi da sha'awa bi khilafil mubasharati li shahwatin sabanin runguma idan da sha'awa ne ita kam tana karya itikafi tare da hakan fa malamai da yawa suna fahimtar rungumar ba rungumar jiki da jiki ba malamai da yawa suna fahimtar abin da ake nufi da mubashara a nan shine jima'i kamar yadda abin da ake nufi da lamasum a can shine jima'i shi wato Allah madaukakin sarki yayi wato kara a zancen yayi wa zancen kawaici maimakon kawai a ambaci ƙwalo-ƙwalo kun yi kaza sai aka ambaci kalma da za ta isar da saƙon ba tare da bariki ba. An gane ku? Yawwa. Wa kazalika al-muhrimu alladhi huwa ashaddu hakan nan wanda yake cikin harama ta umra ko hajji wanda shi dokarsa ta fi tsanani law bashara al-mar'ata da a ce zai rungumi mace li ghairi shahawatin ba tare da sha'awa ba lam yahrum alaihi hakan bai haramta gare shi ba wa lam yajib alaihi bihi damun kuma da bai wajaba a kansa ya zubar da jini ba ma'ana yin fidiya yin fidiya ba zai bai wajaba a kansa cewa sai yayi fidiya ba zubar da jini yanka tinkiya ko rago ko waye a madadin abin da mutum ya aikata wanda ya karatu akan aikin hajji ya san ya san wannan abin da ake nufi da wannan mutum faman za'ama anna qawluhu ta'ala aula masumun nisaa shekul islam yace dukkan wanda ya raya cewa fadin Allah madaukaki aula masumun nisaa ko kun taba mata yatanawalu lamsa wa illam yakun li shahwa faƙad karaja anil lugha duk wanda yayi yayi za'ami ya raya cewa aula masumun nisaa yatanawalul lamsa ya ya hada da ya hada da tabawa wa in lam yakul li shahwa ko da tabawan ba na sha'awa bane faqad kharaja anil lughati allati jaa biha alquran to lalle ya fita daga yaran da alqur'ani ya zo da shi duk wanda ya fassara lamastu da taɓawa ko ba sha'awa, to ya fita a yaren Alƙur'anin ma. Domin a yaren larabci ba a cewa ba a cewa lamastumun nisa'a ko lamastal mar'ata kuma ya zama ana nufin kawai taɓawa kamar taɓa ice. Bal wa an lugatin nasu fi urfihim. kai ba ma yaren alƙur'ani ba a yaren larabawa ma lokacin nas yaren mutane na nufin larabawa fi urfihim a urfin larabawa a al'adarsu wannan kalmar ba za ta ɗauki taɓawa ba tare da sha'awa ba fa innahu idza dhukira al-lamsu alladhi yuqranu fihi bayna ar-rajuli wal mar'a علم أنه لمس الشهوة لأنه إذا ذكر اللمس ما لك دومين إذن أن أنبت تقاوى الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة تقاوى da aka gwama tsakanin namiji da mace ba namiji da bishiya ba ulima annahu lamsu shahwa to wannan yanke an san tabawa na sha'awa ne wa aidan فإنه لا يقول إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقا بل بصنف النساء وأيضا كم بقول كاري فإنه لا يقول بعدي يوبا مفدي يشي إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقا cewa wannan hukuncin wato an rataya shi ne da taɓa mata ta ba ƙaidi kowace mace ma bal bi sinfin nisa'i a ana nufin sunfin mata ba dukkan mata ba wa huwa ma kana mazinnata ma kana mazinnata shahawa shine daga cikin matan wato wadda ya zama gurin da ake tsammanin sha'awa macen da ake tsammanin za a iya sha'awarta fa amma lam tumal la yakunu mazinnata shahawa amma taba wacce babu zaton jin daɗi tare da ita ka zawatul maharimi kamar taba maharramai mutum ya taba mahaifiyarsa ko yarsa wasaghira da kuma taba karamar yarinya yar shekara biyu ko shekara uku fala yanqudu biha to wannan ba zai warware alwala ba a wurin kowa ba wato wannan kamar wata kusa ce inci tara kaga idan aka ce taba mace zai karya alwala sawa'un da sha'awa ko ba sha'awa kuma aka ce hujjar ita ce alqur'ani aula masumun nisa'a to me wannan ra'ayin yaya zai yi idan shin da shi a wajensa ko ba sha'awa ma tana karyewa kenan mutum ko hannun mamasa ya taba kenan mutum ko hannun yarsa ya taɓa kenan mutum ko ‘yan shekara uku ya taɓa haka ai waɗannan ba guraben samun sha'awa ba to kaga wanda ya taƙaita abin akan maganar sha'awa zai ce maka waɗannan mata ne eh mata ne amma tun da ba muhallin sha'awa ba ne taɓa su ba zai karya alwala ba wanda kuma ya ce shi kawai taɓa mace yana kare alwala to ai ƙaramar yarinya ma mace ce kaga yalzamuhu zai zama masa ala tilas kenan akan fahimtarsa akan ra'ayinsa alwala ta kare kaga daga nan da ka fahimci kuskuren wannan ra'ayi malam yace wa man lam yaj'al lamsa naqiban bi halin wanda kuma ya sanya cewa taɓa mace baya warware alwala ta ko halin ƙaƙa ko da sha'awa ko ba sha'awa kamar ra'ayin Abu Hanifa fa innahu yaj'alu al-lamsa innama urida bihi al-jima'u innama urida bihi al-jima'a afwan fa innahu yaj'alu al-lamsa innama urida bihi al-jima'a to shi ya sanya wannan tabawan a cikin alqur'ani kadai ana nufin jima'i da shi ne kadai ana nufin jima'i da shi kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa in tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna idan kun saki mata kafin ha wa in tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna na wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan kun kun sake su gabanin ku tabe su gabanin ku taba su eh wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum idan kun sake su kafin ku taɓa su kuma kun yanke musu sadaki to sun ci rabin abin da kuka yanke domin kafin ku taɓa su taɓawan da ake nufi shine taɓawan buɗar kai yanzu idan mutum ya aure aka ɗaura masa aure da budurwa a wajen ɗaukan amarya an fito da amarya sai ya taɓa hannunta ta ci rabin sadaki. To, amma taɓawa aka ce, min ƙauli an taɓa suna kafin ku taɓa su, sai je sai ya taɓa ta haka sai ya ce, eh, ta cinye sadaki. To, me yasa a nan muka ɗauki taɓawan wani abu daban, a can kuma ba za mu ɗauke shi ba haka. Shi ne yaren Ƙur'ani da Malam yake faɗa da A yaren Ƙur'ani, a yaren Ƙur'ani in za ka ba da mafi ƙarancin ma'ana da za ka bayar sha'awa. mafi ƙarancin ma'ana. balle ma mafi yawa abin da ake nufi shine mai saduwa gashi nan cikin suratul mujadala walladhina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa masu zihari da matayensu suka dawo suka fasa ziharin suka dawo suna son matayensu sai Allah ya ce za su ‘yanta wuyaye, min ƙabli an yi ta masa kafin ya taɓa ta, kafin ya taɓa hannunta. Haka a yaren ƙur'ani idan an jingina taɓawa zuwa ga mace, to mafi ƙarancin ma'ana da za ka bayar sha'awa, balle ma galibi abin da ake nufi jima'i. Kaga zancen wanda yake da hujja alƙur'ani yake hujja kuma taɓawa yana karya alwala da sha'awa ko ba sha'awa wannan zancensa gaba ɗaya kamar yadda shekul islam ya ce ba shi da kan gado mai ɗan dama dama shine wanda ya ko dai wanda ya ce ba ta karye ba kwata kwata don ba zancen taɓa jiki ake yi ba zancen jima'i ake yi ko kuma zancen wanda ya ce in an taɓa da sha'awa ta karye shi wannan ya ɗan kama hanya amma in ba da sha'awa ne ba ta karye ba an gane ko وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يا تبت daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allamsu wattaqbilu tabawa da kuma sumbata wato kiss li ba'd nisa'ihi ga wasu daga cikin matayensa fa ana Aisha radiyallahu anha ya zo daga nana Aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi qabbala ba'd nisa'ihi ya sumbaci wato wata cikin matayensa sun makaraja ila salati sannan ya fita zuwa wajen sallah masallaci walam ya tawadda bai sake alwala ba bai sake alwala ba don haka kenan zance wanda yake mai inganci shine taba mace baya kare alwala taba mace baya kare alwala ko da tabawan sha'awa ne in dai ba wani abu ne ya fita ba domin domin taɓawa da hannu bai kai kis ba, bai kai kis ba da sha'awa ba. To, saboda ƙurewar lokaci za mu takaita wannan gaba abinda muka yi daidai Allah ta'ala a tara masu ladansa abin da nasa kuri Allah da farta mana da fannin da mun salim an da bi kalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum tambaya na cewa malar sau da yawa ya ce idan ya yi bawali bayan ya wanke duburarsa yakan wanke hannunsa da sabulu sa'anan sai ya ƙara wanke azzakarinsa saboda yakan yi kokonto kamar fitsari ya ƙara fitowa shin hakan ba matsala ba ne matsala ce mana bar matsala ma ai ka samu matsala ne ban san ma me yasa wajen bawali har kake wanke dubura ba wanda ya je bawali fitsari ya je ta yi fitsari ka gama me ya kai ka wanke dubura na ruwanka da ita wannan duk alama ce ta matsala ka fara samun ciwon kokwanto da ka tsuguna bawali sai shaɗin yake raya maka a ranka cewa dubura kama wani abu ya fita da ka wanke dubura sai shaɗin ya raya maka cewa to ta gaban wani abu ya sake fita to idan ka biye kana yin haka ba za ka gushe ba sai shaɗin ya mai da kai mazaunin bayan ɗaki minti sha biyar minti talatin awa guda akwai wanda in ya shiga ban ɗaki sai ya yi kusan awa sai ya yi kusan awa wani idan ya shiga banɗaki irin banɗakan masallatayyan nan na waje masu ‘yar ƙaramar katanga sai ku ga ya cire wannan ya lanka ya sama za a yi aiki ke kuma fitsari ya shiga yi saboda shi ma ya san yana da matsala in ya tsuguna don haka sai cire wannan ma gaba ɗaya sai dai ku kawai an lanka wando a sama katanga ba wanka fa zai yi ba ko zai tsaya ne ya yi ta fama ya yi ta fama ba a yi idan ka tsuguna abin da zai fice ga mu fita ka wanke ka tashi karka yadda shi ɗan ya raya maka cewa wani abu ya fita ta baya kana fama da baya sake raya ma wani abu ya fita ta gaba a'a ko ka yunkura zaka tashi sai shi ɗan ya raya maka cewa mara ka ta ware wani abu ya gangaro ba ruwanka in dai ya gama fita na farkon nan ka sa ruwa ka wanke kar ka bata kanka lokaci mun yi da ku anan da malam ya kawo mana cewa kuskure ne maganar matsa-matse da tatsa-tatse da katsa-katsa da karkada-karkade. Mun yi da kuwa nan cewa kuskure, in ka tsuguna kawai, ka daina jin fitsari, ka gama. Ka daina jin bayan gida, ka gama. Gama wasa daina ji, cikin. Amma wani yana kan hanya yana gangarowa wani a cikin To ka daina wannan abin da ka samu lafiya. Babban magani shine daina kulawa. in ka tsuguna kai fitsari kawai ka wanke ka tashi abinka kuma ka daina wanke duburarka in dai ba bayan gida kai ba ka tashi ka rabu da ita in ka wanke hannunka da sabulu shikenan ka gama an gane ko Allahu a'lam farko na ƙarshe magana taɓa mace ko sumbatan mace a aikin hajji ya ga larabawan nan suna sumbatan matansu kuma su ci gaba da tsawafi sai wani ya kyamaci abin ya ce shi gaskiya abin bai masa ba har sai shi malam ya ce ya ba shi hujja cewa annabi sallama yana yi sai shi kuma ya masa martani da cewa ai ba za su iya mallakar kansu ne da annabi sallama yake mallakar kansu ba to gaskiya shine akan kuskure shine akan kuskure abu na farko dai shine wannan wanda suke yin haka nan su je su yi dawafi su ci gaba da dawafi Dayu ma suna da fahimtar cewa ma ko da sha'awa ne ma alwala ta kare ba. Kaga ba da can mallaka ko rashin mallaka. Ko da sha'awar ne ma alwala ba ta kare ba. Sannan idan kuma za ta karye inda sha'awa ne. Inda sha'awa ne za ta karye, in ba sha'awa za ta karye ba. Ta yiwu za su iya. Lallai lallai ba mu kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya mallakan zuciya ba shi da kansa ma ya faɗa ana amlakukum li irbi na fi ku mallakar kaina na fi ku mallakar wato sha'awata wannan haka amma duk wanda kaga yayi hakan din akwai yiwuwar shi ma Allah masa wannan baiwa ai ba ce akai ba za a iya bane ba akwai yiwuwar haka balle ma kuma da zai fahimci abun shine kwata-kwata ma a wajen wasu ko da sha'awar nema alwala ba ta kare Allahu ta'ala ala wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعينهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم